أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya mun aje inda shehu ka magana akan maratib na zuhudu akwai zuhudu fardin akwai zuhudu shubhatin akwai akwai zuhudu fadlin zuhudu na gudun haramun shine na dole sannan zuhudu salamatin shine na mutum ya bar shubha saboda ya tsira da addininsa da mutuncinsa sannan akwai zuhudu fadlin inda mutum ka barin abinda Allah ya halatta don kashi kai shi ga abin da Allah ya haramta ko ko kashi kai shi ga kawai haƙƙin Allah bai ci abinci ya ƙoshi ba saboda kai ya kasa sallah da daddare bai kwanta bisa shinhiɗa mai tafshi ba don ka tafshinta ya hana shi tashi shi nafila bai sha ruwa masu sanyi ba don kasu kashe mai jiki ya kasa nafila to zuhudu fadlin kenan to la yahsibanna alladhina yafrahuna bima atau alladhina waɗannan ya farahuna daga farin ciki bima a tau da abin da aka kawo musu bima a tau da abin da suka zo da shi ai fa'alu sun ka aikata min idlalin nasi na batar da mutane la ya hasibanna wa wayuhibbuna kuma suna son an yi humadu a gode musu bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba to la yahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu da abinda basu aikata ba min at-tamassuki bil haqqi na riƙon gaskiya wa hum ala dalalin alhali suna bisa gabata fala tahsabannahum ana cewa la yahsabannahum ko la tahsabannahum kada ka zace su bi mafazatin da rabbauta wai waɗanda waɗanda ka farin ciki da abin da suka aikata kuma suna so a yi musu godiya ga abin da ba su aikata ba sun batar da mutane kuma suna son a ce sun shirya da mutane a gode musu to shi na Allah ya ce falata su ban nahum kada ka zace su bi mafazatin da rabauta ai bi makanin yanzu na fihi suna gaba gidan da suke tsira a cikin samin al'azaba daga azaba Allah fil akhirati a ranar lahira mutane ne kaɓanna su ɓatar da mutane kuma su ce sun shiryar da su kuma suna neman a yabe su akan sun shiryas bayan kuma ɓatarwa suka yi to waɗannan Allah ya ce kada ka yi zaton za su tsira daga azaba fil akhirati a ranar lahira balbar dai hum su bi makanin suna cikin bagire yu'azzabuna da aka yi musu azaba fi cikin sa wa huwa jahannama shine jahannama Allah shi kiyaye mu walahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su ay mu'limun fiha wanda ake radadantar da su a ciki la tajru ala dalalati shi yace baka samun mutanen bata illa wa yuhibbuna an yuhmadu bil fada'ili face suna son a gode musu da ayyukan kwarai falaloli wasifatil kamilati da sifofi cikakku abin mamaki in ka samu mutum batacce ka ce mai batacce sai ya ji ciwo ahalud dalalati wasu ma in ka kira su da sunan dalalar su ko kungiyar su ta dalala sai ka ga sun yi fushi batattun ne amma ba su son a faɗi batar su sun hison su ce su ne masu gyara yau bona suna son an yi humadu a gode musu bi malam ya falu da abin da ba su aikata ba wannan su inda almadahi wato sun suka ayabe su kenan su suna banna amma yabo suka so marmakon zargi shine shi ce wannan su inda almadahi mutane a wajen yabo Allah salasata a kasamin kashi uku suke akwai amma wa khasa wa khasatul khasa akwai amawa akwai khasawa akwai khasatul khasati al'amatu amawa ya durru bihimul madahu yabo yana cutar da su su ama waɗanda in kai yabe su sai abin ya zama musu hitina eh to amawa kenan wa zalika wancananka fali zalika don haka ne kalar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam innaka in madahata akhaka hakika kai in kai yabi dan uwanka faqad dhabahata hu hakika kayan kayan ke shi eh ka zo ka ɗauki sifofin alheri da mutum bai da su sai kai yabe shi da su shikenan sai ya haye bai sifantu da su ba amma tun da ka cafa mai su shi ya ɗauka to wannan kamar kayan ke shi don ka kai shi inda bai kai ba kuma ya haye wa zalika fi haqqin man idza mudiha wannan cikin haƙƙin wanda in an yabe shi nasiya sai ya mance ma ya alamu abin da ya sani bin nafsihi na daga kai ne minan na ƙa'isi na daga nakasa wata allaka bi madahil madihina ya ratayo ga yabon masu yabo to shi a haka nan ya san mutumin banza ne ya san marowaci ne ya san fasiki ne an ka yabe shi an ka ce malami ne mai tsoron Allah an ka ce mai yawan kyauta ne bai da haƙuri aka ce mai haƙuri ne duk sai ya haye kaga ya mance da raza'ilu nashi ya sifantu da sifofin da an ka liƙa mai wa misaluhu misali ne kamar yuqalu lahu kamar yuqalu lahu inna lima ya kharuju minka min al-ga'iti ra'ihatan tayyibatan yana kamar kaga irin wannan kamar mutum ne yayi kashi sai a ce maka sai kai kashin gana ka yana kamshi kamar almiski kuma sai shi yadda ai kaga wannan mai faɗi ƙarya shi kai shi ma wanda an ka faɗa ma ya san ƙarya aka yi don haka in ya sifa in ya zauna bisa ga wannan sifa to ya san dai ba tashi ba ce fata Allah ga ma sami asayara to ga abin da ya ji wata raka ma ya arifu ya ban abin da ya sani sai ɗauki cewa eh lalle kashin nashi kamshi ya kai kama almiski kuma mahi yawan mutane haka suke amawa kenan a ta yabon mutum gwarzo ɗan gwarzo giwa ɗan giwa da sauransu kai kai yi kaza kai kuma bai ko guda ba kuma ya sani kuma ya haye hanci ne ya cika da iska wannan yabo cuta ne gare shi man idza mudiha takabbara wanda in an ka yabe shi ya girman kai bil madhi da yabo wanda sai shi manta ma fihi abin da a cikin sa min sifatil khabitha na sifofi kazamtattu wanda qa'isu da kuma nakasa zalika huwa alladhi yadhbahu madhu irin wannan shine wanda yabo ka yankewa wannan yabon bai da wani amfani duk yabon da za a Allah ka bisa ga sifa mai kyau alhali mutum bai da ita kuma sannan ya haye ya ɗauka shi na da ita bai da ita to wannan yabo ya yi cuta bisa ga amfani bari ne ya yi alheri wa minhum khasatun akwai khasawa waɗanda idza mudihu idan aka yabe su wa raja'u sai su koma ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki bil istighfari da istighfari wa tawazu da kankan da kai su ku waɗanga da sun ji an ce kai mai kyauta ne kai mai kwana sallah ne kai mai tsoron Allah ne makarancin Qur'ani ka san baka da su ko kana da su ma in kana da su dai sai ka ji kunyar Allah da ya sifanta ka da su in ko kana da su sai ka ƙara gode Allah da ya sifanta ka da su sai ka ƙara kankan da kai sai ka tai zuwa istighfari da kankan da kai kama kana yaf'alu sayyiduna ali kamar da sayyiduna ali yake aikata radiyallahu anhu bin abi talib wa abubakar ko ko abubakar wa kana yaqulu idza mudiha abubakar radiyallahu anhu ko kuma sayyiduna ali karramallahu wajahu ya zama idan an kai bai sai ce rabbi janni fawqa ma yazunnuna Allah ka sanya ni yadda yadda suka zato ya ce ni mai kyauta ne ni kuma na san ban da kyauta ni malami ne na san jahili nake ni mai tsoron Allah na san fajiri nake to da ya zo ya ce min waɗanga sifofin to sai in ce to Allah ka aza ni hiye da wanda ya kaza to ma'ana Allah ka sifanta ni da tsoron Allah da ilimin da dai sifofin da ya faɗi ma ya zunnuna wa gafirli ma la ya alamun abinda ba su sani ba kuma Allah ka gafarta min tun da ni na san kaina kowa ya san kanshi ko ya ce mai kyauta nake na san marwaci nake ya ce malami na san jahili nake zan ji to shikenan Allah wa ka gwada mai na kware nake to Allah ka ƙara ni heye da haka nan abinda ni sani ni ko na ƙa'isu nawa to Allah ka gafarta min to haka suke yi hada la yadurruhu almadhu wannan yabo bai cutar da shi don bai busa bai busa hanci ne shi ya girman kai wa minhum kummalu khawasul khawasi akwai akwai daga cikin waɗanda aka yabo kamilai kebantattun kebantattu yasma'una almadha suna jin yabo min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki ala kulli halin bisa ga kowane hali almadahu laula annahu sara sadirun min Allah sai su ga cewa yabon nan inda ba daga Allah yake ba lama wa da bai auku ba da bai auku da bai auku ba waɗanga ashabu shuhudi ne hum fil hadarati da'iman saboda haka su wurin su lisanul khalqi lisanul haqi da talikai sun ce musu ku na kwarai ne ku na Allah ne ku kaza sai su ga cewa to ai wannan Allah ne yayi tajalli cikin su suka yabe shi yayyabe su da halussan su saboda haka lisanul haƙƙi ne ba lisanul halƙi ba saboda haka fal kumallu ya farahu na sukan suna farin ciki bi kulli madahin da dukkan wani yabo fi haƙƙihim a cikin haƙƙin su ka gani ko li shuhudihim zalika min al haqqi saboda suna ganin wannan yabon bi shuhudi suna gani daga Allah ne tabaraka wa ta'ala ulaika yadda Allah yadurruhum al madahu su ma waɗannan yabo bai cutar da su to kaga na farko shi yabo ka cuta amma na biyu da na uku su waɗannan yabon ba zai cuce su ba to Allah ya samu cikin waɗanga na baya. Amin
Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir Walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasai na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne bisa ga komai da komai wa minhu daga cikin ikon Allah akwai ta'dhibul kafirina yima kafirai azaba wa inja'ul mu'minina da tsirar da mu'minai mutahi
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات حقيقة cikin halittar samai wal ardi da kasai bima fihi ma da abin da a cikinsu min al'ajaibi na abubuwan mamaki waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waqtilafin laili da kuma sabawar dare wannan hari da rana bil maji'i da tahowa wadda habi da tahiya wa ziyarata da ƙari wannan kusani da rage za mu ga dare ya tahi rana ta taho bitta waturi babu ranar da za su kace sai da Allah ya tashi ta da alkiyama alhali duk injimin da aka aza wani lokaci za a samu halal amma dare da rana suna nan suna biye juna ba tare da tsayawa ba to wannan aya ce daga cikin ayoyin da ka gwadin girman Allah da buwaya ce da kaɗaita ce haka nan kuma ziyada da nukusani wata rana sai ka ga dare ya yi tsawo wata rana rana ta yi tsawo kamar yanzu azumin musa ya kai wajen awa goma sha shida ko zuwa awa goma sha bakwai kaga an ɗebo wajen awa biyu na dare an cafa ma rana to wani lokaci kuma cikin hunturu sai ka ga dare ya yi tsawo to shine wannan wannan karuwa da ragewa a cikin su akwai la'ayatan akwai ayoyi da lalatun ala qudratihi masu gwadi bisa ga ikon Allah ta'ala madaukakin sarki gawa la'ulal albabi ga ma'abuta kwaya hankali hadhihi al-aya nazalat ya ce wannan aya ta sauka ba da ayati a suratul bakarati bayan ayoyin surar bakara tilka samani ayatin waɗannan ayoyi ne guda bakwai inna fi khalqis sama eh samani takwas inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa waɗancan ayoyin bayan su ne wagga ta sauka wa hadhihi thalathu ayatin amma nan ayoyi uku ne اختصر اختصرها لانها تقدمت kamar dai an yi samarin waccan ne don ta riga ta gabata an takaita ta anan man tafakkara fi khalqis samawati wanda ya tunani cikin halittar samai walar da kasai waqtilafil layli wan nahari da kuma sabawar dare da rana alima zai san qudratullahi ikon Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya tsaya nan ma tunanin dare da rana ta su da dawo su rage wasu da karo su to zai gane ikon Allah zai gane Allah mabuwayi ne kuma makadaici ne na mutai الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار to kamar an tambayi ubangiji su wane ne ulul albabi ma'abuta kwayar hankali inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulul albab wa ayoyi ne ga masu kwayar hankali kama an ce Allah su wane ne masu ƙaya hankali ya ce Allah zina su ne waɗannan ya kuruna Allah da ka zikirin Allah ƙiyaman tsaye wa ƙo'udan da zaune wa ala junubihim da kuma kwance ulul albabi ma'abuta hankali Allah zina ya kuruna Allah su ne waɗanda ka zikirin Allah fi kulle a hawalihim cikin dukkan halolinsu ƙiyaman ko suna tsaye wa qu'udan ko suna zaune wa muttaji'ina ko ko suna kwance eh babu radda suka mantawa da Allah zikirin kuma ko dai da harshe ko ko da zuciya ya zan ba su manta da Allah ai fi kulli halin cikin kowane hali wa an ibn abbas ya zo daga ibn abbas yusalluna kadhalika yace wai waɗanda ka sallah shi ibn abbas sadda duk zikiri ya zo galibi yakan yi maza maza ya fassara shi da sallah saboda ita ce wato ita ce zikiri na wajibi saboda haka ko da dai shi bai zikirin ko guda to ya dai shigo wanga na sallah shi yasa ya zaben mahi yawa wajen fassara zikiri sai ka ji ya ce sallah saboda ko bai zikiri wanga na zakirai masu motsawa da masu zauna su ja ta zuwa to ya dai shiga ciki ta hanyar sallah su ko zakirai tun da dai har suna wanga na jijjigawa da zannawa a yi zikiri to balle na sallah ai sai bayan sun gama da sallah sannan suka komo ga wannan inna salata tanha anil fashai wal munkari wala zikrullahi akbar to shi yasa yake fassara shi da sallah galibi eh shi abin da yake cewa su ne masu sallah tsaye da zaune da kuma kwance wannan fassarar kenan a wurin ibnu abbasin radiyallahu anhu yusalluna kadhalika wa yatafakkaruna suna tunani fi khalqis samawati a cikin halittar samai wal ardi da kasai liyastadullu bihi don su kafa hujja da shi ala qudrati sani'iha bisa ga ikon mai aikata su sadda duk mutum yayi tunanin samai da kasai to zai bashi tunani akan girman mahalicin su shine Allah warada ya zo fi hadisi a cikin hadisi tafakkuru sa'atin tunani na awa guda khairun min ibadati sanatin ya yi ibada ta shekara akwai wasu bayan Allah waɗanda sunan ibada su take ka gane su zanne ba su aikin fari ba su na baki illa tunani ikon Allah to shi na maza Allah ya ce tunani na sa'a guda cikin girman Allah da iko shi to ya yi ibada shekara a tafakko tunani khairun min al-ibadati tunani ya yi ibada la'anna ibadata saboda ibada amalul jawarihi aikin gabai ne wa tafakkuru shi ko tunani amalul kalbi aikin zuciya ne ita ko zuciya sadar ta shagaltu da abu ta shagaltu da shi bil kulliyati yanzu yana zuwa mutum ya zo yana sallah amma zuciya ta ba ta wurin ba ta wurin ko kusa yana gona ko yana office ko yana banki ko to amma ita zuciya sadar ta shagaltu da abu to ta shagaltu da shi wala annal ibadatu kuma saboda ibada min al-abdi daga bawa take wa tafakkur tunani ko min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah yake madaukakin sarki eh aikin gabbai na bawa ne shi ko tunani na Allah ne yujar unasun ana samun mutane ya abuduna Allah waɗanda ka bautar Allah ta'ala madaukakin sarki wa ta'ala bi tafakkur da tunani wasu bayan Allah nan ibada su take tunani ba aiki na gabbai ba ya kata'una laila kullahu sai su canye dare dukkanai ma yi salluna raka'atan ko raka'a guda ba su yi bal ibadatuhum at-tafakkuru amma ibada su shine tunani cikin ikon Allah kana shafi'i radiyallahu anhu imamu shafi'i Allah shaida da shi ya zama min salihin daga salihan bayan Allah ma'abucin mazhaba shafi'iyya alkibar manya kama alimtun kamar dai da kun ka sani wa kana abu hanifa shi ma abu hanifa ma'abucin mazhaba hanafi ka ya zama yuthni alaihi yana yaban imamu shafi'i yana yabonsa da khairan alkhairi Eh, imamu abu hanifa yana yawaita yaban imamu shafi'i da alheri wa ya tahaddathu bi manaqibihi da'iman kuma koyaushe yana magana akan darajojin imamu shafi'i wa indahu bintun saliha to shi abu hanifa yana da wata ɗiya saliha eh, ta kwarai abu hanifa kana yusalli nisfal laili abu hanifa halinsa yana sallar rabin dare waya namu nisfal laili ya yi kwana rabin dare kamar rabe jama'atin sai ya wuce kaji ko a sunnatu salaf kenan ya yi sallar rabin dare ya yi kwana rabin dare raka an nawa kuka masu da'awar salaha kila ko shafa'i da wuturi a sai ana tsere da mai asalatu sannan a samu a ɗanyi amma kuma an cika duniya da rigima gashi tare da tsananin iliminsa amma sai ya sallaci rabin dare sannan ya huta rabin dare Mm. to shine famar rabe jama'atin ya wuce wasu jama'a faƙalu suka ce hadar rajul yusallin laila kullahu suka ce mai shi abu hanifa wannan mutum sallar dare ya kai duka faƙala annahu ya sahayi an yi ƙala fihi min almadahi ma laysa fihi sai imamu Ha- abu hanifa ya ce ka yana jin kunya a yabe shi da abin da bai da shi fasara yusallin laila kullahu sai kama sallar dare duka Eh, ya ji kunya Allah a ce an siffanta shi da inda bai kai ba saboda haka sai ya kokari ya cika wannan gibin sai ya kama sallah ta daren gaba daya ba ta shafi'i sai shafi'i ya zo daifan yana bako inda abi hanifa wurin abu hanifa wali abi hanifa bintun abu hanifa yana da ɗaya ɗalama sami'at min abiha athana al-atir ala shafi'i ta daɗe tana jin abu hanifa yana yabon imamu shafi'i da, da, da kamshi yana wato yana sifanta shi da kyakkyawan ɗabi'u balan ma jannan lailu lokacin da dare ya yi ista'azanat abaha ita ɗaya abu hanifa sai ta nemi ubanta izini abu hanifa an tabi ta ƙariban min albaitin ladhi yabitu fihi shafi'i babar Allah ka bari in zo kusa ga ɗakin da shafi'i zai kwana yau in kwana don in ji abin da ya kai litara amalahu don ta ga menene yake yi tunda ta ji babanta na ta yabo ne a mutumin da abu hanifa ka yabo ai ya yabo ya kai mutum Eh, don haka shi ita tana son ta gane to wai shi shafe idan ga mina na ya kai hai ubanta abu hanifa shi ka yabo ne kullum Mm. da tara amala hufin laili le ta kasa dibihi kuma don ta yi koyi da shi kuma ita ma- kaji ita ma eh, kaji ba wai ba wai cince ba ne kawai a a son ta kai ta jumi shafi ika yi har ya kai inda ubanta ka yabo ne ita ma sai ta duka mace ta hauga subhanallah mace ta Mhm. wa ba ta kariban ta kwana kusa mina shafi'i daga shafi'i falan ma asbaha lokacin da ta yi waye gari raja sai ta komo ila abiha zuwa ga babanta fa qala lahu ta ce masa bi isar rajulu subhanallah tir da wanga namiji allazi kunta tusni alaihi wanda aka yabo akala kathiran ya ci abinci ya cika ciki wa shariba kathiran ya sha ruwa har ya ji kaf wa nama laila kullahu duk dare gaba ɗaya kwana yake yi kana Eh, yi wa sallar suba bi gairi wudu'in tofa kuma da safiya ta yi sallar asuba ko alwala ma bai ba ba da alwala ma ya sallar asuba ba subhanallah Eh, tofa
to fasa mai shafi'i sai shafi'i ya ji magana ta kalama ha magana ta fada haka sai ya dariya min hadar gare ta Eh, ya ji abin da ta faɗa babanta rahoton da ta kawo fakala sai ya ce innahu lam yanam ya ce a ai shi ba kwana ya ban yi kwana ba yanzu abu hanifa aiwa ya kace ma aiwa ba ta ya tafakkaru hatta istakharaja mi'ata mas'alatin min al-fiqh min hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aba umair ma fa'ala nugair tace yace ba kwana ya ba ba ta ya kwana ya tafakkaru yana tunani hatta istakharaja hayyat binciko mi'ata mas'alatin mas'ala 100 min al-fiqh mas'alolin fiqhu subhanallah min hadithin rasulullah daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya aba umair ya kai abu umair ma fa'ala nugair me nugair ya aikata wannan wani hadisi ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da wani yaro da ya kama tsuntsun ko tsuntsun mutuwa ya yi ko wargi ya kai da tsuntsun to shi ne annabi ka tambaya ce ya aba umair ma fa'ala nugair nugair tsuntsu ne Eh, yana yana yana mizaha da shi haka Eh.
Mm. to fa alimu sun kasan annahu cewa shi min manya abdullahi bin tafkiri yana daga cikin masu bauta ma Allah da tunani ka gani kenan ibada ta ba wai kwana sallah bane amma kwana cikin tunani ne amma yanzu wanda ya binciko matsala ɗari a cikin wannan hadisin kawai na fiqihu ai kaga ya lahu min rajul kawon ma ka gaba ko irin kamar ba to ni za ka yi su akai Ya ya ce ka hidda ko matsala guda sai ba za a fitar ba dakhala jama'atu min as-sahabati ala Aisha kuma wasu jama'a na sahabbai sun shiga a wajen sayyidatuna Aisha radiyallahu anha Allah shi yadda da ita ya taqaddamuhum Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar yana gaba gare su fa sallamu sun ka sallama ala Aisha bisa ga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha qala tace man al-qawm shin suwana qalu sun ka ce jama'atun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata jama'a ce ya ummul mu'minina na sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa fina Abdullahi ibn Umar kuma cikin mu hadda Abdullahi ibn Umar kala ta ce Abdullahi ibn Umar ma laka la tazuruna kathiran Abdullahi ibn Umar misa mun ka ganin ka ka ba ziyarar mu in ji ta kala laha sai ce mata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore yana cewa zurgibban tazdad hubban Allah ka yi ziyara akai-akai ba koyaushe ba ta zadar hubban ka ƙara so wannan yana da cikin hadisin daga irshadin mutane a wajen ziyara yan uwansu in ka zo yau ka zo gobe ka zo banda gobe ka zo jibi sai ya kosa sai ya kusa amma in ka zo yau ka ƙetare kwanaki ba ka zo ba ko da haka zuwa ya ci kada marmarin ganin ka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka yi ziyara akai akai domin ka ƙara soyayya to sh- shi sai abdullahi ibn umar da yake faƙihi ne sai ya ce mata don wannan hadisin ne eh ya sayi da tana abba ke gani na Allah imman Allah ya shirya da mu da muka ziyara in na taho kullun kullun zake gaji Allah yawwa eh, walakin sai dai da ina min hada sai da aji wannan kullum duk wannan mu aje shi ji ina li nas'alaki an a ajabi shay'in ra'aiti ra- ra'aiti ko na'am ra'aitihi fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun zo mu tambayki akan mahi mamakin abin da ki taba gani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tana Aisha mun zo mu tambayki akan mahi mamakin abin da ki gani ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to fa arsalat dumuha ko sai ta sako hawaye fa arsalat dumuha ta sako hawayenta kala tace kullu ahwalihi ajabun ai dukkan halayen annabi masu mamaki ne walakin sai dai ajaba abin da ya mamaki ma ra'aytu minhu sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ala za- dakhala alayya ma ra- abin da ya ban mamaki ma ra'aytu abin da na gani minhu da gare shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi dakhala ya shigo alayya gare ni za ta lailatin wani dare fi naubati ran kwana na falamma qaruba minni sadda ya kusance ni qala li sai ce mini ya aisha ya ke aisha a ta'azanina li shin kina mini izini fi ibadatin lahi tabaraka wa ta'ala a cikin ibada Allah maɗaukakin sarki eh kaji kaji kummalu kuma eh shi eh, sufi idan yana da sufi na ina ruwa ne ah eh sai ya je ya kwanci ne kawai ta batun iyali ya sai ibada amma kaga shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ran kwanan aisha zai yi ibada bai fara ibada ba sai da ya tambaita izini ko ke yadda in tahi in gana da Allah in ko baki yadda ba dole in taho in baki hakkin Eh, maza Allah ya kowa ya hi kowa tsoron Allah ya hi kowa adalci ya hi kowa adalci a ta'azanina li kina yi mini izini fi ibadatillahi cikin ibada Allah tabaraka wa ta'ala madawakin sarki qultu lahu ni ce masa wallahi ana la uhibbu la uhibbu al'ana illa alqurba minka yace a wallahi ya rasulullah ni abin da ka so ka zo mu ka zo kusa mu yi hira Eh, annabi fa sallallahu alaihi annabi muhammadu dai sallallahu alaihi wasallam in ta in yi ibada ta ce a'a ni taho mu hira ana kwakwa ta Allah shi muna gafara
ɗakin a- in ya ɗauki ta zuwa ko kallon ta yana yi in ya yi magana ta ce in ta yi magana ce ai shi yana wurin Allah ina ruwa ne ma da ita ko kallon ta ba zai yi ba shi shehi ne ko shi muƙaddami ne ko shi zakiru ne ko shi sufi ne ko ya yi wurin Allah ya ta mutunta kwata kwata to ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha a darenta shin ke yi min izini in ta yi in gana da Allah ko ko mi kace ta ce a'a ta ho mu hira la uhibbu la uhibbu ana illa alqurba minka walakin adantu laka amma da duk da haka na yi maka izini ka gani ko ta dawo da dawo kuma eh wata wadda manzo Allah ya alwala wa waqafa ya tsaye yabki yana kuka yabki yana kuka hatta wasalat dumuhu ila manhari yayi ta kuka yayi ta kuka har hawaye sun ka zubo har ga gaba ne har ga gaba ne sallallahu alaihi wasallam majalisa ya zauna wadda ja ya kwanta ala khaddihi bisa ga kundukuki ne yabki yana kuka hatta wasalat dumuhu har hawaye ne sun ka sadu ilal ardi zuwa ga ƙasa kuma ya kwanta yana ta kuka hawa yana zubowa ƙasa subhanallah wadda kala bilal sai bilal ya shigo ya azinu ko ya azinuhu bil fajari yana ce mai ya rasulallah alhijiri ya alhijiri alhijiri lokacin sallah yayi eh wara'a ma bihi yaga abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce atafalu hadha ya rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya rasulullah kai ka zanna kana kuka kukan me alhali qad ghafara Allahu laka Allah ya gafarta ma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara da abin da kai da ba abin da kai ba duka Allah ya gafarta ma to mi haka kuka ya rasulullah ka gani tsawon daren yana kuka har asuba har bilal ya shigo iske cikin wannan halin shi bilal ya rasulullah in ka kuka to muwa kai da Allah ya ta- gafara laka ma ta kaddama min dhanbika ma ta akhara kana kuka to nan ne ƙara manzo Allah ya ce afala akunu abdan shakuran to ban zama wa bawa mai yawan godiya in Allah ya gafarta min to shikenan sai in aje in kwanta in shantake haka em, kai babalu wa garan zala alayya allailata hadhihi alaya ya zan aikata hakika gashi Allah ya saukar mini wannan aya cikin wannan daren wai tafakkaru na fi halƙi samawati wal ardi suna tunani cikin halittar samai da ƙasai Mm. to ka dai jiwa da wannan kissa ta zo to nan ne saboda haka wato ai, mutane kashi-kashi ne laraba suna cewa idan anta akaramtal karima malaktahu wa'yan anta a karamtar la'ima ta marrada mutumin kwarai mai mutunci in ka girmama shi sai ya zama bawanka amma mutumin banza kulka ba shi girma to girman kai zai yi wal iyazu billah ma'anar wannan cikin wannan munasaba duk mutumin da Allah ya girmama ya ɗaukaka shi har ya samu yarda Allah to ya yi kowa jin tsoron Allah shi yasa yanzu ko kwatanta kai da ibadan mu da ta sahabbai sai ka ga ko ushairul ushuri to ala amma ga su mubashiruna bashirun mubashiruna bil jannati sai da na Abubakar Umar Usman Ali dukkansu da nassi na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna sun kai amma sun hika sallah sun hika azumi sun hika gudun duniya sun hika duk abin da aka wa Allah na ibada sun wuce ka Ah, ba su rudu da Allah ya musu rahama ba sun kai kwancin su haka nan ahalu badar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku aikata duk abin da kun so ba wani tambayar da za a yi muku da sharrin da alkhairin duk abin da kun ka aikata alheri ne wurin Allah amma duk da haka sun fi kowa tsoron Allah to shi yasa ah, masu samun bushara kamar mutanen sufaye waɗanda a tare da waliyan Allah waɗanda ana bushara wanda ya tamassuki da su zai shiga aljanna insha Allahu to ba wai mutum rike ta zuwa zai shi ta kuri ba a'a yanzu aiki shike in dai kai na Allah ne to ka wuce wanda ba na Allah ba cikin ibada domin mutum bai kurin yayi azumi sai rana ta faɗi ya buɗe baki haka kwarai ko saura sakan guda ya sha ruwa azumi ya ɓaci to sannan ba a amince ma makircin Allah subhanallah ibilisu can dore ya fi kowa tsoron Allah duk inda aka taki guda bisa ƙasa ya taɓa shekara arba'in wurin nan yana bauta ma Allah duk waɗin ƙasa sannan makullan aljanna sun zanna zanne gare har shekara arba'in amma gashi ya fi kowa zama maƙiyin Allah wal iyazu billah to shi yasa ba amincewa akai ba ai ta rini bugu sai can ai ta ibada ai ta sunkawa ba ji ba gani sai an gamu da Allah kuma duk wanda Allah ya girmama to shi ya kamata ya kowa girmama Allah ya ƙara jin tsoron Allah kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi Mhm. wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi tafakkurul ammati tunani na amawa an ya tafakkaru fi khalqin Allah tabaraka wa ta'ala sai su yi tunani cikin halitta Allah madaukakin sarki li yasadullu bihi don su kafa hujja da shi alal khaliqi bisa ga mahalicci eh Allah ya zuba kaya ne gaba ɗaya ga sunan to duk da ka gane su ka san ba su suka yi kansu ba to tunanin su da abin da Allah ya sa cikin su to shi zai kai ka ga sanin Allah amma in ka ce za ka yi tunani akan zatin Allah sai ka halaka to shi yasa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin tunanin nan idan Allah ya maka kashifi ko ina sai ka ga sunan Allah rubuce eh wani bawan Allah ya zo iske sufi su biyu sai suka roƙe shi shi musu addu'a za su rabu da shi shikenan sai ya ce to kowa ya kunsa niyya ta ɗaya ɗan sarki ne sai ya kunsa yana son Allah ya bashi mulkin gidansu ɗaya ko sufi ne sai ya kunsa yana son Allah ya bashi ma'arifa ilimi irin na sufaye na sanin Allah shikenan shehi addu'a ba wanda ya faɗa ma ba wanda ya faɗa ma wani bukata ta iyaka da ya ce ku kunsa niyyar ku sai suka yi ta bayan gari wannan sufin da ka son sanin Allah sai ya ji kashi ko da ya gewa ya gama bayan gari in ya ɗauko dutse ya karce sai ya ga Allahu in ya ɗauko kare ya karce sai ya ga Allahu duk wani abin da ya ɗauko ya yi karta sai ya ga sunan Allah rubuce gari babu batun kashi babu batun karta kenan to shine sai ya tashi haka nan da kashi ne ya- ya koma ba a yi nisa ba to ya dawo wurin ya dawo wurin shehi a garwakan harka ta lalace mi to mun hita bayan gari kawai na ji kashi na yi kashi kashi ya ƙi kartuwa saboda mi don komi na ɗauko sai in ga suna Allah rubuce ya ce "A, lokacin da kuka ce za a yi muku addu'a ni ce ku yi niyya mi kai niyya ya ce na yi niyya Allah ya bani sanin Allah ya ce ai to shine subhanallahi kashfi ya zo Allah ya yaye hijabi yanzu ya hito ga hili komi ya dauka sai ya ga Allahu Allahu Allahu tunda da ma wakilan Allah ne kawai Allah ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi komi cikin samai da kasai komi na Allah ne to Allah ya ansha be shi to shi yasa tunani akan cikin talikan Allah yana kai mutum ga sanin Allah to shi yasa su amawa suna tunani ga halitta Allah don ta kai su ga sanin Allah da yayi su wa tafakkurul khawas tunanin khawas kuma fi zatillahi tabaaraka wa ta'ala cikin zatin Allah madaukakin sarki amma tafakkuru fi zatillahi amma tunani cikin zatin Allah fa haramun alal amati to kaga su khasawa suna yi cikin zati eh abin da yasa kuma saboda suna cikin halin fana'i wato walamma tajalla rabbuhu lil jabali ko ja'alahu dakkan wa harra musa sa'iqa idan Allah ya yi tajalli akan taliki ya zama dakkan to wannan yana tunani fi zatin lahi don babu shi kai ne amma su amawa in sun so su yi tunani cikin zatin Allah ba za su iya ba don allolin yawa za su yi shi ko Allah ba a gani a ga wani abu ko kusa to shi yasa ah, zatul lahi fa haramun alal amati li'annahum la yaqdiruna an yukayyifu zatul lahi tabaraka wa ta'ala ba za su iya tunanin wanda zatin Allah yake ba allati laysa laha aynun zatin Allah da bai da ina wala kaifun ba shi da kaka wala kadama wala ra'asa babu gaba babu babu babu gaba babu kai wala wala ne ne wala wala ya dani kuma babu hannuwa guda biyu eh idan eh babu babu kafafu wala kadama babu kafafu wala ra'asa babu kai wala ya dani babu hannuwa guda biyu su amawa wato ba za su iya tunani na Allah ba tunani a ce babu aina ami yanzu in ka ce masa da ka ce Allah sai ya tunanin yana wani wuri zanne babu wanda za ka yi ɗebe wannan don nurin bai kai shi narke masa aina ɗin ba sanin Allah ne kamar a ci balbal ne hasken bai da ƙarfi bale ya shahe mai aina ya shahe mai ina wala kaifa haka nan kaka shin a jiki garai ko iska na ko haske na ko ruhi ne ba zai gane haka ba ami ba zai gane ba hasken nashi ba zai iya kama wannan ba wala kadama wala ra'asa kuma ya taswirin Allah da ba da kawahu bai da kai bai da hannuwa don haka da ka ce mai Allah sai ya kwatanta shi da abin da ya sani Allah basarake ne mahalicin komai da komai ko to shikenan sai ya ce to yanzu tun da dai Allah shi as sarkin komai da komai to kila sai ya ɗauki wata sarauta babba wadda ya sani to sai ya linka girmanta sai ala Allah wurin kamar mu yanzu na yan sarkin musulmi aka ce shi as sarki ko na ƙasa gabaki ɗaya ko to in ka ce ma mai Allah sarkin sarakuna sai ya ce okay to kenan wata fada ga Allah kila da wani naɗi da duk da irin wannan kaifiyoyin na sarauta don saboda shi mutum yana saduwa da ilimi ta amfanin da abin da ya sani ya auna shi da abin da bai sani ba an ce Allah sarki ne ko to ai mun san sarakuna na mutane kuma mun san war suke amma shi Allah ba mu san war sarauta take to shikenan tunda dai Allah babba na sarauta ta ta tasu to kenan sarautar ta yi babba amma dai misalin huwa huwa haka ne to shi yasa shi ami wato bai bai bai iya tunani cikin zatin Allah bisa ga wani Allah shike wala kaifa wala kadama wala rasa idan tafakkara amiyun idan ami ya tunani fi hada cikin wannan ya ji alu maulana ka bi tsihatin sai ya mai da ubangiji kamar kabushi ba i sai ya mai sai kamar kabushi fakat kawai tunda Allah bai da kai Allah bai da hannuwa Allah bai da kawahu don kule ka kenan kamar kabushi kamar kwallo kawai kawai fi ma la yuhmadu sai akwai cikin abin da ba a gode ma to shi yasa ya yi tunani ya kalli darbejiya ta gwada mai ikon Allah ya dibi sama ta gwada mai ikon Allah ya dibi taurari dare da rana to shi an nashi amma khawasu amma khasawa walahu mutafakkuru fi zatin Allah su suna dama yin tunani cikin zatin Allah tabaraka ta'ala bal hadha warada don haka ya tuzgo tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin tunani na awa guda ya yi ibada shekara guda wa warada ya tuzgo tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sinin kuma ya zo cikin hadisi cewa tunanin sa'a guda ya yi ibadar shekara bakwai wawarada kuma ya tuzgo tafakkur sa'atin khairun min ibadar sab'in sana tunanin sa'a guda ya yi ibada ta shekara dubu ta ta- shekara saba'in duka dai wannan ya zo wannan saboda in hasawa ka tunani to za su yi shuhudi su mai da al'amurra zuwa ga wanda suke dan ba su ganin komi bil itlaqi sai zatan Allah madaukakin sarki hakan su likulli makamin makalun sai ya ce kowane matsayi da yana da magana da ta dace da shi saboda haka kowa gwargwadon abin da balikoto ne ka ɗauka na sanin Allah to bakin nan zai tsaya waje
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار to suna tunani fi khalqis samawati wal ardi suna cewa rabbana ya ubangijin mu ma khalaqata hadha batilan baka halicci wannan halitta ba don banna ai hadha al khalqu wannan halitta allazi narahu wanda muka gani inna ma khalaqatahu Allah ka halicce shi li yadulla ala kamali qudratika don ya gwadi bisa ga cikakken ikonka la abasan ba don wasa ba subhanaka zalki ya tabbatar ma faqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nara rabbana ya ubangijinmu innaka kai man tudkhilin nara duk wanda ka sa wuta faqad akhazaitahu hakika ka kunyata shi ai a hantahu ka walakanta shi wa ma lizalimin min ansarin min ansarin mataimaka wa ma basu zamo ba lizalimin ga kafirai yamna'unahum waɗanda ka hana su min azabillahi daga azaba Allah wannan duk cikin tunanin da masu tunani kai ne wato suna irin wannan tunani "Rabba- rabbana innaka man tudkhilin nar faqad khazaitahu wa ma lizalimin min ansar mutai ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار to suna cewa rabbana ya ubangijin mu inna na haqiqa mu sami'na mun ji munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani zuwa ga imani ai ilaihi zuwa gare shi wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam awal qur'ani ko ko qur'ani mun ji mai kira shina kira zuwa ga imani shine qur'ani ko ko shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaminu yana cewa ku yi imani bi rabbikum da ubangijinku to fa amanna mun yi imanin rabbana ya ubangijin mu faghfir lana ka gafarta mana zunubana zunubanmu talabul maghfirata min Allah tabaaraka wa ta'ala sun bi gafara ga Allah madaukakin sarki wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka kankare mana kananan zunubanmu wala tuzhirha Allah ka kada ka bayyana ta bil iqabi da azaba alaiha bisa gareta wata waffana Allah ka cika muna ma'al abrari tare da barrantattu ranar da za mu cika Allah ka sa mu cika tare da tsalkakakkun mutane ai ta kabidu arwahana Allah ka karbi rayukan mu ma'al abrar tare da barrantattu al'anbiya usune annabawa salihina da salihai haka dai suka addu'a ta mutai ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد rabbana ya ubangijinmu wa atina ka ba mu ma wa attana abinda kai mana alkawali ala rusulika bisa ga halussan manzanninka Eh, alsinatu rusulika bisa ga halussan manzanninka min rahamati na rahama wal fadl da falala wasu aluhum dalika wannan tambayar da suka yi wa in kana wa'aduhu ta'ala la yukhlafu ko da yake shi Allah alkawali ne ba a saba shi tunda duk waɗanda abubuwan Allah ya alƙawalin su ga barara amma kuma ga su suna roƙo kamar ta hasilul hasili an ce an baka kuma ka ƙara roƙawa Ah, su'alun an yaj'alahum min mustahiqihi roƙo ne na Allah ya sanya su daga cikin waɗanda sun ka cincince shi la'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum lahu saboda ba su tabbatar da sun cincinta a ba su waɗanga abubuwan ba wata kariru rabbana to s- wato karrarawa ya sake ce rabbana rabbana mubalagatan fi tadarrui kai matuƙa ne wajen kankan da kai ga Allah Eh, ya ya ce rabbana rabbana ba da ya ce rabbana ya ta addu'a bai kuma kiɗan rabbu ba to shi kiran Allahn rabbu rabbu rabbu yana daga cikin kankan da kai ga Allah shi yasa ya ta maimaita shi anan wala tukhzina Allah kada ka kunyata mu yawmal qiyamati ranar alqiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah baka saba alqawli wa safa dhakirin Allah ah, tabaraka wa ta'ala bi annahum yukthiruna min ad-du'a Allah ya sifanta masu yawan zikirin Allah cewa suna yawaita addu'a wa yadhkuruna Allah tabaraka wa ta'ala suna zikirin Allah su yi addu'a su yi zikiri wa zikrullahi tabaraka wa ta'ala fil bidayati bil lisani ya ce to shi zikirin Allah farko ana fara shi da halshe summa bil kalbi sannan ya koma da zuciya summa bil ruhi sannan ya koma da ruhi bi zikirin lisani ya ji fana'a fil af'ali da zikirin da zikirin Allah da halshe mutum ka samun fana'i a cikin ayyuka wa bi zikirin kalbi ya ji fana'a fis sifati shi ko zikirin zuciya da shi bawa ka samun fana'i cikin sifofi wa bi zikirin ruhi ya ji fana alkulli da zikiri na ruhi zai samu fana'i na duka wannan zikirin allah da halshe mutum zai samu fana'i a cikin ayyuka ma'anar wannan idan mutum ya yi yawaita zikirin allah da halshensa to zai kai wurin da yake gani dukkan ayyuka Allah ne ka yin su dukkan kowane aiki wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ne ko zai ga haka da ku da abin da kuka aikatawa Allah ne ka yi Allah ya gade ku kenan inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un sai ya zama da kai da kaya duk mallaka waya ne to yawan zikirin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zai kai mutum ya ga cewa da kai da kaya duk mallaka waya ne wato tauhidul af'ali kenan ya zama ayyukan da talikai kai gaba ɗai Allah ya sonce talikan shi yake yi wa bi dhikril qalbi shi ko zikirin zuciya ya ji fana'a mutum zai samu fana'i fi sifati a cikin sifofi eh, alƙuduratu al'iradatu al'ilmu alhayatu waɗannan sifofin ko kai mai rai ne yanzu ko mun sifanta ka da rai Na'am.
to sai a ga ran ai sifa Allah ce ba taka bace al'ilmu ko wani malami ne sai a ga a ƙarya ba sai a- sif- wannan dukkan sifofi gaba ɗaya waɗanda ake faɗa ga talikan Allah sai su koma ga mai su ba wanda adda ilimi sai Allah Eh, ba wanda adda eh, kyauta sai Allah ba wanda adda ƙudura sai Allah ba wanda adda irada sai Allah dukkan waɗannan sifofin sai a gane su sun koma ga mai su ashe kowa ɗan arama yana aka yi Eh, to shi kuma zikiri da zuciya zai kai ga wannan Mm, wa bi zikirin ruhi shi ko zikiri da ruhi ya ji fana alkulli zai samu fana'i na duka yafna thumma yafna thumma yafna zai ƙare zai ƙare zai ƙare fa kana fana'uhu ainul baqa'i to wannan fana'in na ƙarshe shi ainul baqa'i shi babu shi babu komai ba komai sai Allah hakkan shi Mm. wa zikiru lahu qishrun yace zikiri yana da bawa wa lubbun yana da kwaya wa lubbun lubbi yana da kwaya kwaya wal amatu amawa jahilai ko ko yan yan yan ajin farko na addini lahumul qishru su zikirin su na bawa ne Mm. la ilaha illallah la ilaha illallah wal khassatu lahumul lubbu su ko na gaba gare su su adda lubbun a wajen zikiri wa khasatul khasati makebantattun kebatan na gaba na gaba gare su lahum lubbul lubbi su adda kwaya kwaya lubbul lubbi huwa z- huwa zaitu ko lubbul lubbi shine haqiqanin man shine haqiqanin ma'arifa shine haqiqatu zati ala kulli halin la budda min al-ikthari to duka waɗannan abubuwan da za a faɗi zaka ji kamar tatsuniya ce amma kuma haka suke a shi yasa idan mutum na tafiya cikin sufanci in ana karatun waɗanga haƙiƙoƙi ya shekara arba'in yana ɗariƙa bai kai ko ina ba sai ya ga cewa ashe tahiyar da nisa kuma da nisa take Eh, ka- littattafai ma na zahiri ba a karance ba bale cikin ilmin ma'arifati Allah da la awwala lahu wa la akhira wa la zahira huwa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin to shi yasa waɗanga abubuwan duk gaskiya ne kuma zauƙiyan aka sanin su da za ka ɗauko littafi ka yi ta karatu sai dai ka koyi gardamar amma idan ka zikirtu to idan masara ta jota ita ka faɗi Eh, in ya zikirtu ya zikirtu da zikirin kuwa ba da wai sanin in an yi zikiri a'a in duk ka karanta littafan sufaye akan cewa da zikirin halshe aka samun fana'i cikin af'alu da zikirin kalbu ake samun fana'i cikin sifatu da zikirin ruhu aka samun fana'ul kulli duk in ka karanta littafin su bai akan wannan amma baka shiga hanyar ba to kana nan ka ratsa ruwa ruwa ba su ratsa ka ba eh amma ko baka karanta waɗannan a a karance cikin littafai ba ka samu wani masani Allah ya rika hannunka ya kwankwada ma zikirin Allah kana zikirin Allah bil lisani kawai sai ka ga lamari ya sake ashe rubutun ga da zaidu ka yi ba zaidu ba ne Allahu ne ka rubutun ashe noman ga da bakaru ka yi ba bakaru ba ne Allahu ne ka yi saboda in zikirin ya zikirtu sai ya kashe kowa duk mai aiki sai zikirin ya kashe sai haga Allah ne ka yi sai haga Allah ya hito ga hili dama hijabi ne Allah na nan wa makon na ga'ibin Allah bai taɓa ruwa ko ina ba amma in zikirin ya zikiri sai Allah ya hito kwas dama hijabi na daudar zunubi da barin Allah shi ya sha makance ka ga ganin Allah to idan ya ci gaba da zikirin bil kalbi kuma sai ya kai yana ganin a ko da an ka ce wani alifun ne la ilma illa lillah ko da an ka ce qadirun ne la qudrata illa lillah ko da an ka ce mai kyauta ne la hibata illa lillah ko da an ka ce duk waɗannan sifofin gaba ɗaya sai kaga ashe duk ƙarya ɗaya ta ake duk wanda aka sifanta da wata sifar ba ta shi bace ta rabbu hutu to in an ka wuce nan kuma shikenan sai a sai a noce gaba ɗaya sai ya zan la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk waɗanga abubuwan in ka samu wanda ya rika hannunka sai ka sani amma in duk ka karanta littafan da an ka rubuta na sufanci da sunan kai gwani ne cikin sufanci ba ka san komi ba domin ilimin ma'arifa bi zauki labil ittila'i zauki zauki zauki ilimi ne wanda mai shi ya san shi ko ya zo ya yi gardama da wani shi dai ba a iya hurhura mai abin da ya gane shi ko da baki bai iya karantar da mutane abin da ya sani haka zauki yake ilimin zauki haka shike yanzu kamar misali in ce ina jin kishirwa ni na san ana jin kishirwa in duk duniya sun taru sun kace ban jin kishirwa na san ƙarya suke to amma yadda zan yi siffanta musu in ba su san kishirwa ba su santa ba za su iya ba to haka ne shi yasa arifi yana shan wahala in ya zo cikin amawa kuma shi yasa aka ce arifi shi shiru saboda sauran ama ba su ɗauka abin da yake da shi ya rubba jauhari ilmin lau abuhu bihi la qila li anta mimman ya'budul wasana walasta halla rijalul muslimina dami yarawna aqbaha ma yatuna hasan jauharin ilimi inda zan bayyana ce kai mai motar gunki ne sai a kashe shi ana ganin an kashe ni kuma ana ganin ai alheri me abu huraira yake cewa na riƙo burga mai guda biyu daga manzon Allah na ilimi ɗaya na watsa kowa ya samu amma ɗaya inda na faɗe shi da an kace min waya Ah, yanzu ka zo kai sallah ce ba kai kai ta ba mutane na ganin ka garo garo in ce wallahi ba kai bane kuma shi arifi da ya rantsuwa da Allah ba kai bane ya ka gaskiya take nan ba sai ya hinsi ba saboda yana gani abin da ba su gani amma ganin bil qalbi ne ashirun da nan ashiru ne ga zahiri amma ga hakika ba shi bane to haka lamarin yake Eh, to Allah ya ba mu ma'arifa don waje a ya isa ko to abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladate wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Eh, ina sanar da masu sauraren mu na ji labarin rasu shehin mu Alhaji Haruna Tambole yanzu yanzu saboda ka Allah shi masa rama kuma Allah shi masa gafara ina roƙon da Allah duk wanda ya ji wannan magana shi masa addu'a in wanda karatun salatul fatihi ne ya karanta mana sadaka salatul fatihi goma da kulhu Allahu goma sha ɗaya da fatiha hadiya gare shi in kuma wanda bai iya salatul fatihi bane yana roƙon duk wanda ya ji wannan dai ya karanta mana duk abin da ya sauƙaƙa domin rahama ga wannan bawan Allah Allah shi masa rahama Allah shi masa gafara fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله